koma can baya ina ne can baya
بسم الله الرحمن الرحيم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wa ma zana ala kulli ardi mukhtalifan alwanu ka amanta Allah na jero irin nikimomi da yayi wa bayansa daban-daban daban-daban ko da an maimaita wani abin da aka ambata a bayan ni'ima to a- ana so a sake kallon wata fuskar ta ni'ima a jikin wannan abu guda ɗaya domin Allah na halitta a cikin halitta ɗaya an- a- Allah ya ya- ya- ya halitta fa'idodi da yawa cikin wannan halitta kwaya ɗaya to in aka maimaita to in ka kalli waɗansu ni'imomin na can su ake kasa da kallon wani ɓangaren ni'imomin a cikin wannan halittar da ba ɗaya. a nan Allah ya ce wa ma zara ala kumfin ardi mukhtalifan alwanu haka nan abinda Allah ya halitta gare ku a cikin ban ƙasa na ga- na ga dabbobin tudu ne Allah ya halitta dabbobin tudu ni'ima ce gare mu haka nan dabbobin ruwa ni'ima ce gare mu dabbobin sama tsuntsaye duka ni'ima ce gare mu gaba daya kuma sai Allah ya sake faɗa wata ni'ima da ce muku talifan alwanu ni'ima ce daban-daban amma zara ana kuma zara lakum fil ardi ni'ima mukhtalifan alwanuhu ni'imatun ukhra canjin ni'imomi a cikin abin da Allah ya halitta ita ma ni'ima ce domin akwai abubuwa da yawa waɗanda kake iya ganewa amma da bambancin launi ko a cikin mu haka sai a ce bala baki sai a ce bala bari ko wani baki ko kaza fari ko kaza to wannan ni'imomin duk ba ku kallon su daga Allah ne ya cancanta inda ya yi su lungudu duk kala ɗaya yake ba to ashe ni'ima ce canja launi gaba daya bisa ga muktalifar alwani a cikin mutane akwai a cikin dabbobi akwai don mai dabbobi wani da- da kalar dabbobin yake gane waccan karaci waccan ɗan wajen karaci wannan duk wajen da da jan- jan kunne wani da kaɗan kunne haka dai Allah na bambanta halittunsa ta hanyar ni'imomi ita ma kuma bambancin kala ni'ima ne daga Allah. Min arzu qita'un mutajawiratun وجنات من أعناب وزيت وزرع ونخيل يجي سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخرى إن في ذلك لآية لقوم يأتون a nan Allah yana fitar da cewa wannan launi launi da kuke ganin abu kaza iri daya amma launinsa daban-daban wata ni'ima ce daban kuma ba automatic abu bane an gane yanzu ka samu gidan coca-cola an sai ta inji coca-cola da an buga bottle don ya ta gwangwani iri daya ta gwangwani ya ta gwangwani saboda an sai ta iri daya wani bai fi wani ba in haka kore ne duk kore zai fito to halitta Allah ba haka take ba na'am
shi yana bambantawa a launi kai ka fito baki wannan ya fito baki baki wannan ya fito ja wannan ya fito ja jajir to to inda inda abu ne na ɗabi'a to sai ya fito iri ɗaya irin na wancan injin an gane da mutum da halitta ce ta Allah to ga shi nan bambanci ayyo kai hancin ka wannan ya ɗaga sama wannan kuma ya sunku ya ƙasa wannan kuma ya miƙe can to ai Allah ne yake inda automatically abu kowa sai ya fito hancin haka yake ko ba gane ba amma yanzu shi na inji da ake saiti idan aka saiti aka ce nan babba babba zai to duk babba babba babba haka zai ce nan ƙanana sai ta ƙanana ƙanana ne to amma Allah da yake shi shi ne halitta ne kowace halitta ya ne iya ta irin ta daban. ka tsaya ka zauna ka gani a bakin titi ka ga mutum dubu ya wuce ka ga wannan ba irin wannan ba ka tsaya kawai kana kallon halitta Allah amma ban da mata ai ka ce mala ya ce a kalli halitta Allah eh ka kalli maza ka kalli wannan ya wuce ka gan shi haka wannan ya wuce ka gan shi haka wannan ya wuce ka gan shi haka haka kowanne to wannan yana nuna kudratul khaliq kudrar shi ne halitta shi ne yake iya bambantawa yi wannan daban wannan daban to sai Allah ya ce inna fi zalika a cikin halittar abin da na halitta a ban kasa da kuma halittar cancanta launin su wallahi la ayati akwai ayoyi amma li qaumin yazakkaru ga masu iya tuna cewa ni ne me haka ko kuma da masu wa'azuwa da in sun ga haka to a duba ayoyi guda uku suka zo a jere na farko sai ya ce la'ayatin liƙaumin ya tafakkaru ayoyin da ya jero ita yin bitu na kun bihin zara Allah na fito muku da tsiro da zaitun da dabino da inibi da dukkan wani abin da zai tsiro ni na tsiro da shi domin kulle sama sai ce wannan ayoyi ne amma ga masu tafakkuri masu tunani kaji anan saboda ne saboda sai da tunani kake gane da ka shuka ka koma wuri ɗaya ba shukar ce ta fito da kanta ba lallai akwai mai fito da ita sai ka ta tunani in ba haka ba sai ka ga cewa ban ruwan da kai da takin da ka sa shi sa shukar ka ta yi kyau a yi tunani wanda ya ga dama ya fito da ita haka shi ya fito da ita haka amma ba wai wani gwanin ta iya shukar ka bace ba to kaga sai da tunani sai ce to ayoyi ne ga mutane masu ne ya tafakkaru na to a gaba sai ya ce wasu lakumul laila wannan a Allah ya hore muku dare ya hore muku rana ya hore muku ainihin to shi ne musakar kuma laila wannan wa shamsa wal qamar ya hore muku dare da rana da kuma rana dai wannan da kuma tauraro shi ne wata babban tauraro duk ya hore muku shi shi ma wannan da umarnin ubangiji to wannan ayoyin waye zai iya kallon su sai ce a ayatul liqawmin yaqiluna masu hankali su ne za su kalli su shiga cikin farin wata kar su zaci kawai da ɗabi'a ce ta farin wata su gane wani ne izini aka yi masa ya fari ya haske ya baka wannan haske kakka shiga cikin rana ka ce rana ta fito rana ta fito Allah ya fito da rana to wannan sai kaumi ya aqiluna sai masu hankali ne suke gane wannan aya to da ya faɗi wannan sai kuma yace wa ma zara alakum fil ardi mukhtalifan alwan inna fi dhalika la ayatin li qaumi shi kuma yazakkaruna can ya tafakkaruna nan ya aqiluna nan kuma yazakkaruna to kowanne an ajiye shi da abin da ya dace da shi wannan na ƙarshen yazakkaruna ayyata izuna ma'ana wannan ayoyin da wannan da na baya wannan ta ƙarshe ita ce natija ta abubuwan da suka wuce baya da tafakkuri tunani kan ayoyin Allah da hankaltuwa akan ayoyin Allah duk gaba ɗaya wannan ba mai yi su sai wanda zai wa'astu da su shi sa ce da ayatin da ƙaunin ya zakaru to kuma idan mutum yana so ya zama abinda Allah ya kira da shi cewa يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ku ambaci Allah ambato mai yawa to ya za ka ambaci Allah ambato mai yawa to sai ka haɗa da irin wannan ya zama kana ambatan Allah da baki duk sanda ka juya subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah allahumma salli ala muhammad zikirin Allah na baki sai kuma ka haɗa da zikirin Allah na tafakkuri ka yi tunani jim kana tafakkurin Ubangijinka a cikin ayoyinsa sai ka haɗa da tafakkuri na hankali shi kuma tafakkuri na hankali ka kalli cewa daga ina kake ne kai kuma yanzu ina kake kuma ina za ka wannan aikin hankali ne eh za ka ga daga ina kake daga daga babu aka yi ka to da ka zo yanzu me kake dan me aka yi hankali ya caji wannan sannan kuma ina za a ina na dosa to wannan aikin hankali ne to wannan shi ma zikiri ne malam wannan tunanin zikiri ne nau'i ne na zikiri sannan ka ji Allah ya ce yana so baya so ka wasu zikiri ne to idan ya zama kullum kana cikin zikiri na baki zikiri na tunanin zik to ai ka zama zaki wallahi zaki wallahi tare da zikirin Allah da ya Allah ya sa mu a cikin su to
وهو الذي سخر البحر بحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah bai dai da haska mana irin abin da muke ciki na hikimominsa ba ya ce wa huwa shi ne dai sarkin nan wanda ya ayyukan baya kuma shi ne sakharar bahara ya hore kogi zallala kuli da kuli ya hore wa bayan kogi shi kogi da kaga ko kai ka shige shi kana wani iyo ko kuma jirgi ya shige shi yana keta shi hore shi aka ca aka yi zama yadda za su yi haka bawa ne na Allah yana sane da kai kuma haka aka ce ya yi haƙura kai sakharar bahara Allah ya hura kogi a haushi a yi nutsu a cikinsa wannan ni'ima kenan guda ɗaya sannan ya ce ni takudu minhu lahman qariyan sannan kuma ya hore shi kuma dai dan ku ci nama a cikinsa dariyan nama fresh nama wanda yake sabo da daɗa na lausa kifi kenan kayan dangin nama ruwa laushi gare shi ya kuma tudu laushi to ya ce Allah ni na hora wannan inda ba don haka ba e ruwan gashi nan amma ciki ba komai ba abin da za ku kamo to sai na hore na zuba muku wasu abubuwa a ciki don ku ci wannan nama na cikin ruwan yana nama wanda yake ɗariyar sai wasu suka gano suka ce aka istinbara ce to naman cikin ruwa in aka samo shi in ana so ɗanɗanansa da komai ya zama ya an ci shi da ɗanɗanansa to a ci shi sannan aka kama shi in an bashi ya daɗe to zai zama wani abu ko kuma wannan ainihin zauƙi da daɗin da abu da ɗin ya tafi ka ci dai na ba sarar tunda anan Allah ce ta kullu lahaman sai ce ɗariyyar shi ku Allah mu ɗari ba a cin sa sai lokacin da aka kafa fresh kenan in ya daɗe ya kawo yau fresh ɗin ba to Allah ya ce shi ya hore muku ku kamo namun cikin ruwa ku ci shi yana ɗanyi yana yana yana yana da daɗa lallausa to a nan akwai latifa fikihiyya cewa da Allah ya yi wa kifi nama to sai Abu Hanifa ya ce to da a ce mutum sai zai rantsa ya ce wallahi yau ba zan ci nama ba idan mutum ya ce wallahi ba zan ci nama ba idan ya ci kifi zai kafara ko ba zai ba to abu hanifa ya ce a ba zai kafara ba in ya ci kifi ba zai kafara ba saboda al'ada ta nuna shi ba sunansa nama kai tsaye amma akharuna ba'arin malamai suka ce a sai yayi kafara yaya Allah nan a ce ya ya ce masa lahaman nama to kuma kace kare da ka ci nama ba ka ci kibi ai an ce wato annan lahaman kariyar da bai ake ba da siginin ake ba to da ka sai kai kafara to imamu sauri ya ji waccan fatuwar ta imamu abu hanifa cewa mutum ba zai kafara ba shi kuma ya ce mutum sai ya yi kafara da imamu abu hanifa kun san shi ko sai ya tura wani almajirinsa ya ce je ka kai wa imamu sauri tawa je ka ka ce masa mutum ne ya rantse ba zai yi sallah kan shimfiɗa ba idan ya yi sallah kan ƙasa zai yi kafara to albanin abu hanifa ya zo suka kai da cikin ba ta ake da ke aka yi ce mutum ne ya rantse ba zai sallah kan shimfiɗa ba in yi sallah kan ƙasa zai kafara sai sai ba zai kafara ba sai ce ba zai kafara ba sai shi ɗan kuma ga Allah ya ce da Allah kuma arba bi sa'a Allah ya sanya muku ƙasa shimfiɗa kuma na ce ba zan sallah kan shimfiɗa ba kuma ya ambace da shi da shimfiɗa ko ya sai a musar sai da haka sai ce wannan wannan abu ne kawai sai ya gano ya gano tun da wai tun da can Allah ya ce lahamu ya ce wa kifi lahamu kuma an ce in an ci sai an kafara to nan kuma da Allah ya ce kasa ku sa me yasa aka ce ba za a kafara ba me bambancin can da wannan to amma zance na abu shine abinda malaman usulu suka tabbatar cewa shi irin waɗannan hukunce-hukunce suna tafiya ne da al'ada suna tafiya ne bisa al'ada idan a garin an saba a cewa kifi nama ya ce ya rantsa ya ce ba zan ci nama ba to in ya ci kifi sai ya kafa idan kuma a wurin in aka ce nama an san kwata-kwata ba da kifi ake ba kuma ya rantsa ya ce ba zai ci nama ba in ya ci kifi ba zai kafa ba an gane saboda yanzu da zaka cewa yaronka in ga kuɗi siyo min nama na kaza in ya tafi ya siyo ma kifi in ba sa abin kace na ce ba ka siyo ka gani shi ma ba zai siyo ba kuma har ma yanzu mace in za ta ba ɗan aikiyarta sai ta ce siyo min nama na kaza kifi na kaza to kaga an rarrabe cewa nama ba kifi bane ba amma wasu duk da haka sun taimaki abin son suka ce a'a su dai suna nan akan kifi sai an kafara tun da Allah ya ce masa la'abu sai in ya rarrabe ya ce banda naman kifi amma akan ƙasa wanda ya sallah akan ƙasa ba zai kafara ba wannan sai aka ce mai dalili aka ce to ai idan aka ce zai kafara to shi wannan mutumin har abada ba zai sallah ba kenan to ya rantsa ba zai sallah kai shi fuda to bai sallah kai shi fuda ko ba zai sallah akan ƙasa ba to Allah zai sallah ala ayi halin daga Allah ya ce don ku ci naman ƙariya wata stafari juna min wuce ne ta tarba suna kuma wata ni'imar taron ji Allah a cikin kogi ne duk da a kogi muke da cikin ni'imar kogi muke Allah ya ce mun kore muku mun ni'imta ku da a cikin kogi ta stafari juna ku fito da hilyatan kayan ƙawa talba suna har kuke ratayawa to anan kamar maganar da maza ake shi ya fi yawa kowa da mazan da matan ake to aka ce ana fito da kayan ado daga gogi ana ratayawa namiji na sa ruku ruku da murjani ne to ya kuma aka aiwata ce to a nan ko menene aka haɗe ko da mazan da matan kowa da mazan ake aka ce kuma talba suna ba a ce tulba suna ha nisa'akum ba ko kuma hiryatan lisa'akum lisa'akum aka ce talba suna ku kuke sawa eh saboda ne mace in dai mace ce ta Allah da annabi to in ta adam gwalwa ta yawa mutunta to kamar shi kamar shi sa ke nan shi sa aka aka aka aka dan shi ya ce kaga ni'ima ce kenan gare kuma ka gani ba ka jin daɗi ya ga kana to kaga kana cikin ni'ima kuma ita ta sa amma kuma kana cikin ni'ima to shi ne wata duka fihi mawaqiya kuma wata ni'imar Allah ne Allah ya ce kar tuna zarin alfulka ai asufu jiragen ruwa mawaqiya fihi masu ketawa ne a cikin kogi duk da iko na da kudura ta jirgi ya taho ka yana keta ruwa ga nauyin tsiya na kaya ga nauyin sa amma ƙasa akwai saura bai je ba kuma kansa na sama wallahi ni ma ce ta Allah duk wani abin da ake gani shi aka yi aka yi kaza a'a bar wannan bar wannan kalli ni'ima ce ta Allah kawai shi ya ga dama a yanzu za ka shan haka kai ba musulmi ba kana da tarihin kogin annabi Musa ba da Firawa da Allah ya ce kogi yau ban hore ka ba na hore ka ga annabin Allah zama hanya zama ƙasa zama abin wucewa kai ba ruwa bane yau annabi musa ya zo suka to suka to suka wuce cikin kogin mariya suka tsallaka shi ana gamawa sai allah ce kogi kai fa kogi ne kai fa kogi ne ya ce sai ya haɗu suka shigo ya zama kogin sai ya wuce to kogi musakharun ne allah in ya ga dama ya hore ya maka shi haka ko ya haka ko kai haka ko kai haka in ya ga dama kuma shi ke shi wannan jirgin ruwan wanda kake ganin da keta wannan gudanar wa kaji labarin shekara ya nisa da aka fasa kore shi wannan jirgin ruwan da yi abin da ya ɗeka aka yi duk yadda aka yi idan baturan ya sai kun yi taho jirgin ruwan da zai yi sai dai kawai jirgin ya nutse ka ji an ce an an nutsa ana ta bincike wa me ya jawo me ya jawo ko Allah ne Allah ne ya nutsar da shi ko me za a ce shi ya lalace to da ba a yi ya lalace ba to shi ne wani tabtago min fadlihi wata ni'imar ta Allah kuna keta ruwa ku je inda kuke so wannan ni'ima ce da daga wani tabtago min fadlihi wata ni'imar ce da domin da a ce ma ba kasuwanci za ku amma kuna so ku je ziyara ɗan uwanku su suna can gefen ruwa ɗan uwan ɗaya suna can gefen ruwa ya tafi wace irin gada za a yi wani a tsana wace irin gada ce daga america zuwa germany akwai ruwa wace irin gada za a yi ta sama tsallake shi to allah ya kore ku shiga jirgin ruwa ku keta shi ko ku tsatsaga shi ku tafi ta sama duk wannan ni'ima ce ta allah kuma wani tabtabu min fadlihi kuma allah ya hore muku ku hau jirgin ruwa ku nafta masa kaya daga nan ya kai na daga can ya dawo na wannan duk falala ce ta allah wala allakum tashkuru to a baya duk abin da aka faɗa a baya horewa ce ta Allah an hore ruwa jirgi ya shige an hore muku ku ci abin da yake ciki an hore muku ku tsamo gwalagwalar da suke ciki amma ita godiya ba horewa na da ba da Allah ko ku gode a kan inda an hore bawa yayi godiya dole sai ya zama mai godiya dani amma ba hore ba an ba ka da gode kuma kaka gode an ne ga sama da cikin amin وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ودعنا وطن إما الدين أن لا الآن الأرض رواسي كما نجيب رواسي أي جبالا سوارتا نجيب وسطوا سور نركا نركا تبتتو أبان كسا ميسا الله يوانا يتي أن تميد بكم ai ni Allah ta bi da bikum au karahata an ta bi da bikum dan kada ƙasa ta jirkita da ku inda Allah bai sa duwatsu a ƙasa irin waɗannan manya manya to Allah ya halicci ƙasa asala ta zama mai rawa tana ni haka da haka haka ya ga dama ya yi ta ba ya yi ta sandara haka inda ya nufi yin ta a tsanake a nutse ka tsaya wuri ɗaya ba sai ya sa dutsen ba to ba haka ya halicce ta ba ya halicce ta ta yawan mai haka da haka za ka iya turtsawa to sai da ya halicce ta haka kuma sai ce sai ya halicci dutsuna su kuma da za su hana ta yin haka Allah yana da hikima duk yadda ke yi duk farko in ya ga dama zai abu da salon da ba sai ya yi na biyu ba amma yana son sai ya haɗa biyu ko hikima a ciki an gane to haka yake to da haka Allah ya ce to wannan ma ni'ima ce to da ban halittu dutsunan nan ba na batta ƙasa a ɗabi'ata da na yi ta to da kana da gidanka ƙanƙarar ne yanzu wannan gidan da yake gaba kawai sai a gaba haka an tafi da ƙasa ta can ya kulle tsoye haka ba girgizar ƙasa za a yi can ne kawai zai yi haka ko kuma kana kutubiya kawai zai ta gaba ya zama kwari gaba ɗaya in ka suje ya bukata ƙasa ta turgisa to Allah bai yi haka ba kawai ya batta ya kafe ta da dutsuna an tabi da ni ai Allah tabi da ni dan ka karkace da wannan ni'ima ce ta Allah kana ku hangen wannan ni'ima ko ko kana ganin kawai ɗabi'a ce haka abu yake to kuma ba ku sani ba shi ana gaya maka wa anhara kuma Allah ce ni halicci ƙoramai ga sunan su ma ku sha da kogo ku su sha kuma suna da wata ma'anar da ba bayan sha da wannan ƙoramai da ruwawaki suna ba da wasu abubuwa waɗanda suke amfana 'yan adam a wurin numfashinsu ba to waɗannan duka ni'ima ce ta Allah wasu bula kuma Allah ya ce ne muku hanyoyi waɗannan hanyoyi da kake ganin ana kan godewa ta Allah yanzu za ka zo unguwar sai a ce buta can buta can buta can sai ka bar titin wani haka kuma in za ka fita daga gari sai ka ce in ka fita da ka fita da sai ka bulla dutsen ma sai ka bulla katsina sai ka bulla gombe an subulan wallahi Allah ne ya yi waɗannan hanyoyi in ba haka ba a kulla kake duk inda za ka ba inda za ka to wannan ni'ima ce Allah kana ganin haka ko la'allakum tahtadun Allah ya ce duk ne muku wannan ne ko kwa shiryi zuwa maksadi al'ala shine so nake duk in kun ga wannan ku gane waye ne yi wannan ku waiwaya ku ga Allah ne kuma ku ku sunkuya ku kira ne ga Allah ku godiya ga Allah ko kuma na Allah ku ta duna mun muku hanyoyi ko kwa shirya zuwa inda kuke so ku je duk ɗaya duk ɗaya ne mace ta Allah to وعلامات وبالنجم هم يهتدون da dai wani ni'imar nan yace wa alama kuma na sanya muku alamomi ita ma ni'ima ce menene alamomi alama ne ta komai idan a dabbobi ne Allah ya sanya alamomi da zaka gane waccan ba waccan bace waccan ba waccan bace idan a tsirrai ne Allah ya sa alamomi yanzu daga ka kalli wata tufa ko wani wani ɓaure sai ka ce wancan ya nuna wa iga ma wani alama ka gani ya jaje kamar yana ta zo ka cire ni na nuna da ka ga wani sai ka gani shi ne fat wancan bai nuna ba ko alama Allah ne ya sanya alama da za ka ga a tsiro kenan a mutane fa wa alama na sanya alamomi da yawa mutumin kirki yana islamu da an gani shi a islamu da kirki ne na bana ma haka da ka ga mutum yanzu bakinsa ya yi baki irin ka gan shi yana ai ka san cewa lalle yana yana taɓa wani abu to alama ce to amma kowa wani ne zai nuna cewa shi wanda baya haka ko mutumin kirki bane bakin nasa wanda ba haka yake ba wanda bakin nasa ma haka yake ba sai ka ja shi kai za ka wani ko kuma in ya sare ka za ka ne alamomi mai hankali na gane abu da alamomi kawai yanzu in ka zauna kai magana da wani ta minti biyar shikenan alama ta bayyana waye shi a wurin ka haka Ali dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yace ki magana sai musaka haka ne da kai magana sai a ba sai a gane kai wa wata rana na na ta ba da wani kisa inda ni akai da ta ba can wani gari na karin zuwa kan inda an rabu ne da gwanaye a wura to sai muka yi tafiya daga garin da nake zuwa wani sai sallah ta kama mu hanya cikin masallaci irin na hanya din dab da magariba amma magariba ba ta wani sai muka yi isa masallacin to da zamu jam'in la'asar shi ma ya zo ya sha rawar ya sha manyan riguna da kandiri alaman ma kawai wani shi kenan bisimila ya sai azai sa'a bisimila wani shiga gaban wannan bisimila ya shiga aka yi sallah to to sallah ai a asarci ake to shi kenan aka gama sallah da asar ana gama aka ɗan zuwa magariba ce aka kuma cewa bisimila ina da zai a ranar fatiha ta shawo fatiha kanta wallahi ta shawo ba ta kai ba wa alamat eh in ba kana sanin sarki ka gani a shi kun gurba wani abin nan guda ba Allah ya sanya alamomi daban-daban da za ku iya ganewa kaza kaza ne kaza ba kaza ba ne wannan ni'ima ce ta Allah kuna kallon wannan ni'ima ko waɗannan abin da ake lissafa wani abu ne da ya ɓace a hankalin mutane suna ganin su kamar kawai da ka'ida ne abu da bas ko da ba ba wasu suna hangen wani ne ba amma sun manta da ni'imar su kalle ta ni'ima to Allah na tuna kan mana wa bin najmi kum yahtadu wa bin najmi haka nan kum su larabawa yahtaduna bin najmi suna shiriwa zuwa inda suke nufi da ainihin taurari wannan an ce su suka kibanta shi sa aka sai hukum din ma aka kibance su da lamirin fasal lamirin fasal to su larabawa idan suna tafiya suna kirga inda za su da taurarin da suke bi tauraro kaza yana daidai wuri kaza to hanya kaza ke da sun gan shi a wurin to nan za su karkata su ba sai sun tambayi kowa Allah ya bar alama ta tauraro ta zama alama a hanya ko kuma kum mutane ya ta nuna bin najin wanda da yake da ma ilimin wannan din ba sai su ba suna shiruwa zuwa ga abin da suke nufi da wannan tallafa wadanda masu ilimin taurari suna kan hujja da cewa ana gane abubuwa da taurari eh abin da yake amma ɓangaren wata da makamantan waɗannan ba gaibu da ɓangaren Allah shi yake ɓangaren da shi ba. To, أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون To, yanzu wannan abin da duk kuka ji, za ka iya ƙirgo min tun daga kan abin da Allah ya cewa ni ne kaza, ni ne kaza, ni na halicci kaza, ni na halicci kaza, suna da yawa. To, duk in ka ji wannan ita to akwai manyan haluk bawa yanzu wanda yake irin wannan halitta ya halicci dabbobi, ya halicci kifaye, ya halicci jiragen ruwa, ya halicci kakai ne nuka batin, ya halicci sammai, ya halicci ƙasai, ya yi daidai da malla ya haluku. wanda shi bai yi halitta ba to anan kuma an kalli kafirai yaya wanda ya yi irin wannan zai zama abun bauta da ya cancanta a bauta masa kuma zai zama a bauta wa wani wanda la ya alu gunkuna ba abin da suka yi ko kwata kwaci irin wannan to ya za a daidaita su a ce kuma duk a bauta masa a bauta wa Allah a bauta wa gunki ta ina za su daidaita to ko ba kafirin ba ma aka wani ya salu kamar la ya salu yanzu kai musulmi da kanka wanda ya irin wannan halitta sarki irin wannan yaya kake jin tsoron wani ba shi ba wanda shi bai yi komai ba shi da kansa abin halitta ne ya kake neman yardar wani wanda ba wannan ne irin halitta ba shi bai da komai amma ka rukuba wajen neman ya yarda da kai kuma ka saba wa shi mai wannan halitta akwai mun ya kalu kamar la ya kalu Allah in ya je da tambaya da siga ta magana da irin wannan sigar su so yake musulmi ya tsaya ko mumini ya tsaya ya amsa wannan da bai da kai ko kafirin ba so ake ya amsa Allah ya iya cewa man ya khaluqu laysa kaman la ya khaluqu labari yake bayar da kai shi kuma labari an san yadda sanansa yake amma a kaman ya khaluqu kaman la ya khaluqu to wannan irin tambayar Allah in ya zo ta ba ta da amsa sai guda ko a wurin kafirin kai kafiri da kake bautawa wanda baya halitta yanzu da wannan da wanda ya sammai da ƙasai kuma kai kana faɗa cewa in an ce wa ya halicci sama kuna cewa Allah wa ya halicci ƙasa kuna cewa Allah to yanzu wanda ya yi wannan halitta ya yi daidai da wannan da kake bautawa a samun kafiri amsa ɗaya ce a'a to shi yasa Allah ya ce afala tadhakkaru me yasa ba za ku tuna ku ga haka ba da kanku ba ma sai an ga ku ba har kali ma ya kamata ya ga ومن يخلوه كما لا يخلوه dan haka bawa na Allah zama zama tare da man ya haluku karkala duk man la ya haluku a cikin komai komai kake nema kalli man ya haluku kuma kakka sallama wa wanda la ya haluku in ka ka sallama wa wani ba shi ba to sallamawa ne a cikin shi man ya haluku din sallamawa ne bayan annabawan Allah mun sallama musu mana amma a cikin yan aiken Allah ne cikin manyan sarrafin manya-manyan bayan Allah waliye masu shiryawa da malamai waɗanda suke jan mu zuwa ga Allah suke sanar da mu shari'a mun sallama musu amma cikin manyan sarrafin a cikin lamarin Allah ne da haka yadda ake gane mutumin da yake jarsa zuwa ga Allah da wanda yake jarsa zuwa ga wani abu shi ne duk wanda yake jarka zuwa ga Allah Allah yake gaya maka Allah yake jarka zuwa ga shi ba kansa ba alamar wani wannan kuma shi ne wani in ya tashi shi kansa yake so ka kalla ba ma Allah ba ko kuma a matsayin shi na Allah ne a to rabu da shi yanzu to
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Allah ba ya ta jero mana ni'imomi da ya mana ba ne muku kaza ne muku kaza ne muku kaza to sai ya ce da za ku kirga ni'imomi da ne muku ni'imatan lahi ni'imatu kaga ainihin na kira ce amma an haɗa ta zuwa ma'arifa ta ummu kenan ni'amul lahi kenan inda za ku kirga ni'imomin Allah a ce bari mu zo mu kirga Allah ni'ima nawa ne ga wannan ga wannan ga wannan Allah ya ce la ku su ha ba za ku iya kidar da ke ta ba ku dai karshen rayuwarku mutum har rayuwar ta kare ba zai iya kirga ni'imomin Allah ba ya kirga wanda ya kirga wanda bai kirga ba kuma sun fiya
to idan ko baka iya kirge ni'imomin Allah ba to kuma ana neman kowace ka ba da godiyarta to shi ma da za ka zama mai sujada mai bauta ta Allah daga lokacin da ka balaga har ka mutu kuma ka kai shekara ɗari baka mutu ba baka ba da godiyar wannan ni'imomin ba shi ne mawaƙi ita nau'is to alfa amin fi sajdatin lirabbi min fadli yawmin wahidin yace lam ati bi tamam da zan shekara wato dubu kuma kawai sujada nake ga ubangiji kuma dan faralarsa guda ɗaya ta yi ne ɗaya yace wallahi ban ba da wannan wato gamsasshiyar godiya ga wannan nema to wannan ka ƙara mazancan ni'imomin Allah wa ka kirga su ka kirga su ka kirga su a'a ita ni'ima guda ɗaya ɗaukar ta kuma ni'imar kallon sama ko ƙasa ɗauki kanka a cikin kan naka ɗauko abu ɗaya ka ƙirga abin da yake tare da yanzu kai wannan kai da kake gani gashi kawai ka bar ka bar komai gashi gashi kusan dubu ɗari uku ne a kanka mai lafiyayyen kai a yau mutane daga duk gashi ya cinye ba gashi kusan dubu ɗari uku ka san wani abu kowane gashi ɗaya yana da jijiya da take kawo masa jini da ruwa shi ya sa ma yake rayuwa ka aske ya sake fitowa kowace jijiya guda ɗaya tana makale a kaba mala ni'ima kawai wani ka kalli kwakwalwa kwakwalwa yanzu waya da aka rubuta mai memory wace waya ce mai highest memory wadda ta fi kowace a ce giga nawa mai wanta ba giga dubu kamar yadda aka yi yanzu iphone giga dubu ce sauran wayoyi na duk da giga biyu uku hudu biyar goma ne ko to ita akwai mai wancan da ba giga dubu duk abin da za ka kwaso mata wannan ya kake gani ta kwashe a ce kwamfuta ce mai tera ɗaya ko ma tera biyu giga bai dubu biyu duk abin da ka so ka zuba mata to kai ka san kwakwalwar ɗan adam giga nawa ce wanda Allah ya yi memory ɗinka wanda aka aje irin giga ɗin wannan giga bai abinda aka lissafa miliyan biyu da dubu ɗari biyar masana abinda ƙwaƙwalwar ɗan adam lafiyayye mai lafiyayyen ƙwaƙwalwa giga bai miliyan biyu da dubu ɗari biyar ce to ba gani ba gashi nan ta kwaso ƙwa'ani ta aje gaba ɗaya kuma wannan gefe ne ta ɗauko ilimai wani ya haddace ƙwari ya haddace bukari da wasu da kawai duk wannan a ilimi kenan sannan ya san wannan ya san wannan shekara in shekara sittin in ka in ka zo ya gane ka ba da memory ɗin ake gane ba ya ka san wannan ka san wannan ka san wannan duk ajiyar da kake da ita a memory ce ka ba wannan naira dubu kaza kana na kariki a memory abubuwa daban-daban ka fita daga gidanka ka san ka bi nan ka bi nan garin garara duka da memory ne ba ajiyar Allah haba mala to to to wannan in ta uku ni imatan lahi na ku zo ba za ku iya ba shi sa Allah ya ce alam tara kayfa khalaqa alam tara kayfa khalaqa alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi yace wa asbara alaikum ni'amahu zahira kama batina da haka ni'imomi ne na Allah waɗannan to to wannan abin da ake magana duka da muke magana ni ma Allah zahira ce ni'ima Allah ta zahiri kenan malam ba ni'ima ta batini ba ita ta zahirin ma ba za ku kirga ta ba to kuma Allah ya ce yana ta batini ni'amahu zahiratan ashe akwai ni'ima ta ba'in to wannan ta zahirin ka kasa da ruwa ya ta ba'in yana daga cikin dai ni'imomin ba'ini shine hasken imani yanzu in na ce ina san Allah ina san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na gaya ma wannan kuma haka ne to amma eh kai ma kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to to to ka san ya san na wai ka san fadin sa ka san zaukin sa to ni ma Allah ya gaba da shi da ba san ni ba ba san haka yaya nake kallon Allah ya kake kallon Allah ya nake kallon manzon Allah ya kake kallon manzon Allah ya kake da sansa ya nake da sansa wannan duk ni'imomi ne wanda sai masu shi suka sani an gane to ni'imomin Allah na baɗini su kuma suna nan burjin sai wanda Allah ya ya haska da shi hankali tana ɗaya daga cikin neman Allah da baɗini Allah bai hankali iri ɗaya ba ni'ima ce ta baɗe ne ya ba wani kashi goma ya ba wani kashi ashirin ya ba wani kashi hamsin haka haka haka ni'imomi da Allah Allah na da ni'imomi na baɗe ne su ma haka haka haka inda za a kitin su to ba abin abin yi sai godiya to abin haka abin da yake a kaushi ne wanda wata kila da za a yi tambaya a tambaya a ce to shi kenan iya ni'imomin da baka sani da in za mu gode wa Allah waɗannan ni'imomin ya za a yi ya za a yi gobe a an kwatanta daidai gwagwarmurin da za a yi mutum ya zama ya kwatanta da farko dai ya zama ya yi tunanin ɗin akwai wannan ni'imomin iya inda tunaninsa ya tsaya da kallon ni'imar ya yi godiya to shi kansa tunanin yin godiyar ni'ima ni'ima idan kuma kai gaba tunanin kuma ka miƙa godiyar wata ni'ima to kuma abin da ya fi in ka gama tunanin gaba ɗaya sai ka ce to abin da na sani Allah ina godiya godiya da ni ba zan iya yi gaba shi ba kai masa kirari kai kirari ka godiya akan wannan abin da kuma ban sanin ba wanda shi ka ce ba za mu iya kirga ba Allah shi ma ina mika godiya ga ni kaga kai godiya mujmala da mufassala an gane to duk in ka gama wannan kuma sai ka ce astaghfirullah saboda ka taɓa ka kuka yi ka taɓa ka to ku yi istighfar to baka ji da abin da ayata kare ba inna allah ne la gafurur rahim ni abu Allah ya ba ku imomi na koye da fili Allah ya ce ba za ku iya kirgar imomi na ba to amma tunda ba za ku iya ba ashe za ku gajiya wurin yi mun godiya akan imomin to amma kuma ni ne gafara na gafarta musu ta kaitawa ta da kasa a wata ku ni mai gafara na gafarta muku inda ban gafara ba sai na kama dan Allah ya ce in an yi ni'ima a gode to kuma godiya ba ku yi ba wanda kuka sani ma ba ku gode ba to amma ni mai gafara Allah ya gafarta muku alhamdulillah amma a tsaya da godiyar da kyau amma ba a sani godiyar ni'ima ta Allah ba kawai ta danganta da baki ba ka ce alhamdulillah alhamdulillah nau'i ne daga ɗaya daga cikin siffa ta godiya idan abu ya samu da bawa na ni'ima zai ce alhamdulillah dan ba wata kalma da ta fita a wurin godiya da Allah kuma Allah shi ya koya mana haka da shi ne gaya abu na biyu sannan mu galibi wata da'a da Allah yake so mu gode masa a aikace za ka nuna Allah ka gode a aikace baya a magace. Ba Allah ya baka ni'ima ba, ka ɗauki ni'imar kuma ka saba masa kuma kana cewa ka gode a kai ka san baka gode ba istihza'i kake izgili kake ka shiga gidan mutum yanzu ka kira shi ya maka kyauta kyakkyawa ka fito ka ga ɗansa ka maki shi kuma ka wuce kuma shi kana ce masa ka gode ka gode kai masa laifi ba godiya kenan da haka abin da ake godiya ga Allah da shi shi ne a yi godiya da ka a yi godiya da wannan kuma sannan a ci gaba da ainihin yin abin da Allah zai farin ciki da shi kyautatawa bayansa Allah ai shi ba ka ganinsa to in za ka kyautata masa da za ka yi bayansa za ka kyautata baka ji hadisi da ya inganta ba Allah ya karana a kiyama zai ce zai ce ko bawa na yi rashin lafiya baka je ka duba ba bawa ce ya Allah kai rabbul alamin ne ya kuma ce ba wa bayi na sun rashin lafiya ba ka zo da su da ka je da ka same ni a haka haka haka to Allah ya taimake mu amin والله يعلم ما تسرون وما تعلنون wallahu ya'lamu ma tusirruna ku kafirai Allah ya san abin da kuke koyewa har kamar yadda ya san abin da kuke bayyanawa kafirai da annabi ya dame su sai suka shiga shirye shirye da kus kus kus na shirya wa annabi kaidi Allah ya ce ya alamu ma tusirruna na san abin da kuke yi ba duka abin da kuke yi na sani jibril da ta ji abin da suke wata rana annabi na zama sallallahu alaihi wasallam wata kanda sai aka shirya aka ce yawwa dan akwai masu bin annabi da ne suna bin da irin yan yan yan sa'i da suna bin eh ya je waje kaza eh ya je waje kaza nan sai aka ce ya je hayyuwa ne unguwar ne to da ɗan rana sai an zauna zai huta jikin wata bishiya sai suka ce yau sai gidan bishiya shi kadai ne shi kadai ne sai aka kira wasu mutane ce gidan wani ne an ne ka gudu da shi da to a je ta a zagaya ta baya a wani mulmulan dutse ta fi koya ta zo masa aka samu dutsen kuwa aka tako aka dozo je sai ce sai Allah ya ce gido ne sai ya masa sai ya su da wani aka ga annabi tsaf sai tashi sai aka zo wani girma a wannan annabi ya ce wallahi ya alamu ma tusiru abinda kuke kuskus kuskus sai da kuke kuskus ba ya sani ba abinda kuke bayyana da abinda kuke koyewa Allah ya ce ni na sani Mm.
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون sai Allah kuma ya juya wurin su waɗannan masu bautar gunki ya ce to duk wannan halitta tunda an ce muku suna halitta kun ce ba su ku amsa aka mun ya khaluku kamar la ya khaluq ba za su zama daidai ba to sai Allah ya ce waɗanda wanda zai ne yaduna ayyabu waɗanda suke bautawa su kafirai min dunillahi ba Allah ba su ne gumaka la ya khaluquna shay'a ba sa iya halitta komai wa hum yukhlaquna kai balma ai su halitta sa gunkin da me aka yi shi ba da ice ba ice wa yi shi ba Allah ba ko ma me suka yi gunkin da shi halitta ce ta Allah to wanda ya zama haka ya zama ilahu ba zai zama Allah ba wanda aka yi ai ba ya zama Allah shi Allah ba zai aka ba shi yake Mhm.
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون amwatun waɗanda kuke bautawa sai Allah ya wasafa su ya ce matattu ne gairu a haya ba rayuwa ba to ya za a yi a ce waɗanda kuke bautawa shi kansa bai da rai kai kai kai mai rai ne kai kuma kai ka fi shi kenan yi sai ce amwatun gairu a haya ku kuma a haya'un gairu amwatun Za- kuna bautawa wanda kuka fi kenan to kaga ashe a nan cewa gunkuna rayu matattu ne ba rayayyu ba to ai da aka ce matattu ne abuwatun in ka ce wani matacce ne ai iya nan in ka tsaya ba ya zama ba rayayyu ba to me yasa Allah ya sake cewa kuma ko ba rayayyu ba ne ba bai shi ake ba abuwatun matattu ne kuma gairu ahya'i kuma da can asali ba wai suna da rayuwa ne suka mutu ba tun asali ba su da rai dama kamar haka aka ce Eh, shi mai rai in ya mutu ai sai a ce mai rai ne ya mutu to su kuwa amwatu asali amwatu gairu a hayaƙi da macen ba masu rai bane shi ne gairu a hayaƙin da aka fara ko kuma fasarar ya zama ma wannan ba da duki ake ba da su masu wato bautar dukin ake amwatu duk masu bautar gunki matattu ne masu matattun ruhi ne da duk mai rayayyen rai faɗakakken rai ba zai bauta wa abin da bai da amfani ba to sai dan ransu ya mutu shi yasa Allah ya ce amwatun min ghayri haya yace wa ma yashkuruna ayyana yub'athun su gunkuna da kuke bautawa ai da kuke cewa wai za su cece ku a da'ana to su sun san ma yaushe za a tashi da ku bai da su wannan Allah ku shi ya san san da yayi kuma ya san san da zai tashi Mm.
إلهكم إله واحد Mm.
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون kai ba zagaye-zagaye ba ta yake ilahu ko ubangijin da yake macancanci da bautawa ilahu wahidun Allah ɗaya ne dan shi ne macancanci a bauta duk wani albaki ba bai cancanta a bauta masa ba kuma wannan dumani na ne ga mumini ga musulmi ko da an ce kafirai suke bauta wa Allah kuma su bauta wa nata su bauta wa kuzza su bauta wa nata ku bar wannan ku hutar da kanku ilahu ilahu wa to ashe kai mumini da dama can kai da ilahu wahidu shi kadai kake bauta ba biye biye baka je kuma kana bauta wa kaza ba ko ka bauta wa kaza ba duk ba ka da wannan ai ka huta bawa ya huta dan ubangijinsa guda ɗaya kuma duk abin da yake gangarowa a duniya gaba ɗaya daga wannan ubangijin guda ɗaya ba guda ɗaya ne dare ne rana ne iska ce ruwa ne kyauta ce hanawa ne duk daga guda ɗaya ne kawo da ka kalli abu ɗaya tak ai ya fi maka da ka kalli kalli la hukmi la wa insha Allah ya kan da zina layin yi wa bil akhirah hakika waɗanda ba su imani da ranar lahira ba qulubuhum munkiratu zukatansu ne kin a ce ilahun wahid sai dai a ce akwai Allah ɗin basu yadda ba basu ƙin yadda suka yi da cewa akwai Allah a gane Allah da kansa ya shaidi cewa sun san akwai shi amma tare da wasu allolin suke da tarayya da bauta da kuma ba su da hana in suna neman wani abu zai zai cikin gunki yau dai kuma kare abin ya kakare mana a ba mu ne sun gurin goma ni bai ji ba bare ya kuma da Allah ya yi abu shi kenan sai zuwa ita godiya ita godiya ita waka masa kudare haka abin ne so ko musulmi ma da kawai hanyar haka da ka nemi kana da wata bukata an ce ga wani shi idan ya yi tsafi ya yi tsafi a masa yaro idan ya je ya yi tsafi ya yi tsafi kuma Allah ya amshi ma gobe ba sai ka koma wata godiya ba an tafi ka an faka Allah ya ce sallabina la yu'minu bil akhirah hakika wanda ba su imani da ranar lahira ba qulubuhum munkiratu zukatan su masu jayayya ce da wahadaniyar Allah wa hum mustaqbilun su masu girman jin isa da girman kai Allah ya sifata su da wannan kaga ashe girman kai sifa ce ta kafirai sifa ce ta mu'mini ba Allah ya kiyaye mu to لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين Allah ya ce la jarama hakka tabbas annan la ya alama masu runa hakika ubangiji ya san abin da suke koyewa wai idan annabi na gaya musu za su azartar da su akan wannan halayen nasu sai su ce laula ya azibu na Allah ba na in sun keɓe suna zagin Allah suna zagin masu Allah suka ce me yasa Allah ba zai azarta mu da wannan abin da muke faɗa musu kaga bai sani ba kenan Allah ya ce a alaji hakan wallahi anna Allah ya alama wa sirruna abinda suka kebe suke yi na koye Allah ya sani wa ma yu'minuna abinda suke yi a bayyana ma ya sani to kuma dai musu sakamako da shi innahu haqiqa ubangiji la yuhibbul mustaqbilina Allah baya san mai girman kai mai girman kai wannan kawai ba ce ka kawai iya kai wannan Allah ne isasshe ya ce baya sa ka wannan ya ce tsawa ya haƙura da girman kai ya bari girman kai kala biyu kowanne da gaba kowanne shari'a ta ce ka bari a bari girman kai babba shi ne barin imanin Allah ya zama cewa mutum bai imani da Allah ba to ya yi girman kai babba wannan shi ne ya ƙi karɓar gaskiya saboda shi ga abin da ya da shi kawai ba zai yadda wani yau da wannan shi ne babban girman kai wannan dama kai tsaye da zuwa wuta yake shi ma wanda ya imani muddin yana wato wulaƙanta mutane baya karɓar gaskiya daga mutane in sun gaya masa shi ma wannan sunansa girman kai to shi ma wannan babban aiki ne ya same shi da babban asara annabi sallallahu alaihi wasallam rika da abin da yake ga mata cikin hadisi sai annabi yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min iman wanda yake da gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba wannan la ya kuna jannata kowa da kowa zai iya shiga a cikin har muminin wanda ya tsaya girman kai zai iya shiga cikin wannan kuma ya ce wanda yake da imani gwargwadon ƙwayar zarra in ya mutu da shi ya je da shi gaban Allah shi kuma ba zai dawo a wata ba sai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasana wa na'amuhu hasana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بئر الحق وغرق الناس da annabi ya faɗi wannan zancen girman kai ba za a mai shi ba zai shiga aljanna ba sai wani daga cikin sahabbai sai ni ke sai ya rasulullahi to gashi mutum yana son irin riga mai kyau takalminsa ya yau mai kyau wannan ma girman kai ne kamar haka sai Allah manzala ya ce a Allah kyakkyawa ne yana son ado yana son bawa ya sifantu da tsafta da ado in yana da iko sai ya ce girman kai shi ne ƙin karɓar gaskiya da kuma wulaƙanta mutane kai mai wannan kaji wannan kuma ba a ce wani jinsi ya yi girman kai akan wani jinsi ba karka da cewa wai kana talaka wannan yana talaka shi ne aka hana wani ya wani girman kai a mai kuɗi kada yi wa talaka girman kai mai mulki kada yi wa talaka girman kai shi mulki mulki ne kuma an san yadda ake yin sa kuma idan babu girman kai tare da shi an sani mai mulki ya yi hira da abin da yake wani ba kwatsa ba bakaisa ba ya zama ko da hadimansa suna wani abu su suka sa ran su yi ba tursa sa su yi ba kuma in suka zo da abin da zai wuce wuri shi ma ya dakatar da su ya ce ba haka ba ne tarayya da su mulki ya wuce irin da shugabanci irin na annabi ne ba sa hangen salo wannan ba muna magana ga wanda ba musulmi bane kai mumini da Allah ya baka ko kuɗi ko mulki ko wani abu to ka gane yadda za ka gaba yadda ba za ka shiga cikin wa'ancan waɗanda aka yi Allah kiyaye shi وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم waɗannan masu wata gunkuna in aka ce da su ma za a zana rabbukum wannan ya faru da shi kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasken tauraron addini an ce masa fasda bima tuma ka keka ka bayyana abin da aka umarce ka na addinin musulunci annabi ya fara bayyana ba to sai kuma mutane daga sassan Madina gefe ƙauyuka da garuruwa suka fara jin amo na kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fara shigowa Madina su jiya abin yake to sai waɗannan manya-manyan kafirai sai suka raba yaransu wuri-wuri kai tsaya ta waje kaza wancan tsaya ta ga can wancan tsaya ta can ku tsaya duk wanda ya taho idan ya tambaye ku cewa wai me aka saukar ne ake cewa me annabi yake cewa to ga abin da za ku ce shine Allah ce wa idza qila lahum aka ce da su ma za an zala rabbukum me ubangijin naku yake saukarwa ne saukar ala muhammadin a bisa annan muhammadu kalu a sa'irul awwal to abin da aka ce su ce kenan waɗannan hanyar sai su ce a ai abin da ya sauka ai ai tatsuniyoyi da irin nan kuka kuka kuka ta karanta ai da wani abu da fa'ida ba kaga ko sun yi wannan ba za mutanen ba za su kai ga annan ba an dakushe su to
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون waɗannan masu wannan aikatawar da su wanda aka sa ɗin da wanda ya sa sun gaba ɗaya Allah ya ce suna aikata haka ne da ya hamilu a zarabu don su ɗauki ƙarshen aƙibar laifukansu nasu na kansu kamilata ba tare da kawai komai ba wa min yawmal qiyamah ranar alqiyama ranar alqiyama ba su kafirai ba da ba su kafirta to ranar alqiyama Allah zai kama su ya musu hisabi cikakken hisabi na kafirci su to shikenan a wa min awzarin ladina yudilluna bi ghairi ilm da kuma za su ɗau laifin waɗanda suke ɓatarwa ba tare da sanin waɗancan da ba wato azabar abu biyu ke da laifinsu da kuma laifin wanda suka ɓata amma su yi duk ƙa'iri ta dukkanin ada'in ƙwa'ani da Allah ya ce za su ɗauki laifinsu sai ya ce kame da cikakken laifin amma laifin wani da za su ɗauka ma'ana waɗanda suka ɓatar su sun zama sababin ɓatar da su ba to suna da zunubi na wannan sababin da suka yi zunubin mutanen za a ba su gaba ɗaya ko kuwa sai aka ce wa min auzarin ladina yudilluna ba duka ba shi wanda aka ɓatar ɗin ba yana da zunubi ba daban ban da wannan wanda nasu to in suka in aka ce wa auzarin ladina yudilluna to za su ɗauki zunuban waɗancan gaba ɗaya ma'anar za ta ba da haka amma da aka ce min auzarin da zai duluna kun bige da ilim to ya nuna cewa idan ka batar da mutum to za a baka zunubinka naka na bata da ko batawa amma nasa da batawa da za a baka na daidai wannan batawar da kai masa ba zunubinsa gaba ɗaya za a kwashe a baka ba tunda ai da wasu zunuban da ba bayan wannan ko to ba za a ce a kwashe duka a baka ba don ka batar da shi a'a daidai naka na bata shi za a kora akan da aka kai shi yasa min din amfanin ta kenan min auzarin da bin da lura da gare to yanzu shi kenan sai mutum ya zo bai san abu ba sai wanda ya sani shi kuma ya ɓadda shi bai gaya masa daidai ba ya ɓadda shi to shi wanda aka ɓatar yana da zunubi kenan an gane idan yanzu wanda aka ɓatar shi a wajen Allah in je sai ce ɓaddani aka yi misali bai da zunubi sai ce a ɓaddani aka yi kamar yanzu waɗannan wanda suka taho zuwa su ji menene annabi yake faɗa aka toshe shi da cewa ba ya faɗa alheri ba ba wani abu ne yake faɗa ba sun ɓata ba suka koma to yanzu a ranar lahira suna da hujja a to me yasa me yasa wanda wanda aka ɓatar kuma zai zama cewa yana da kamu a wurin Allah saboda idan yanzu ka zo wajen mutum neman wani na shirya sai ya baka abin da ya so kawai wanda ba daidai ba to ai Allah ya baka hankali kuma shi wannan mutum ba shi kadai bane ba mai shi yawa zagaya wasu wuraren ka tambaya ka samu hakika kai amfani da abin da Allah ya baka da hankali ba ka tage waje ɗaya kawai in ba ka yi wannan ba to kana da zunubi amma sai aka ce duk kayi wannan gaba daya ko ba ka dace da gaskiya ba to Allah zai kalli wasu ranka an bayyana amma idan abin bai zo maka kwata-kwata wanda zai shirya ma bai zo ba haka wani wata magana ce daban amma idan ka bata kuma wanda ya batar da kai ka gaba su da shi kuma ka ƙi neman tabbacin wannan abin daga wani wurin kuma akwai inda za ka samu to a wannan kuma ka abu isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi kuma na Tirmidhi yake cewa mafi lalacewar malami shine wanda ya bata ya batar da shi wanda aka batar da wanda ya bata din biyan wuta to
قد مكر الذين من قبلهم
ala Allah ce a faɗaki a sani sa'a ma ya ziruna lallai abinda suke suka ɗauka waɗannan ranar alkiyama waɗanda za a yi wa hisabin laifinsu suna su na kansu da laifin waninsu idan kun gansu ranar alkiyama kawai kai gafi don ya nuna abin da suka ɗauka abin ba daɗin gani a ranar alkiyama Allah sa ba mu da
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم نوكم لنا شيء أن نبعك أنا أشرى بالي شوى يا أنه أنا مكر مكر بسكي مكر بقى مكر alladina min qablihim kafirai waɗanda suke a baya irin su Namrudu da makamantar haka sun shirya wa annabawa ma kirki kala kala amma ya aka yi fa aka Allah goniya na min alkawai Allah sai ya ya nufi abinda suka gina na banna ya nufi tun ke shi tun daga kan asashinsa ya aiko iska ya aiko girgije-girgije ya rusa duk abin da suka shirya fa kharra alaihim saqab min fawqihim sai rufin barnarsu ya faɗo kansu daga sama su kuma suna ƙasa ai kaga sun halaka kenan wa ta mu azabu min haythu la yashurun sai azaba ta zo musu ta inda duk ba su sani ba waɗannan fa karka ji ana maganar tarihi da komai to ka dinga kaddara nisan da shaitan zai zai zai yaudare ka ka kawo irin wannan mai makirci ga bayan Allah mai makirci ga musulman Allah a haɗa kai da kai saboda duniya a zuci musulmi to ana gaya maka kadama karan da dinin karbe waɗansu ma can ba sun yi amma Allah ya rusa su kai kuma Allah bare ka zai yi Allah sai ya rusa ba hankali saboda haka duk wanda zai yi abu ya sani wannan maganar ba da kowa ake da shi ma da shi to ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ثم يوم القيامة يخزيهم sannan ranar alkiyama bayan Allah ya rusa ɓarnarsu tun a nan duniya an gane maɓarnaka ne masu cin zali ne masu yaudara ƴan uwansu musulmi ne ko kuma kafirai ne suka nufi shirya wa mummunai wani abu Allah ya rusa to ba sakamakon ki a kasa kenan ba sannan ranar alkiyama wa kuzihim Allah ya kuma ta su je kaskantar da su wa ya ranar alkiyama Allah sai ya faɗa a bisa harshen malaiku ko ya gaya musu ko ya magana shi da su ma yace aina suraka ya nabi da kuntum tushaqun fihi ina ina abokan tare ranar alkiyama an tashi da shugaba da wanda ake shugabanci da mai bauta da wanda ake bautawa kowa sun bayyana kuma ga abin bautawa na gaskiya Allah sai ya ce to ina masu bautar abin bauta ba ni ba to su waɗanda kuke bauta wa ina suke aina shurakaiyar da zai kuntum tusha ina abokan tarayyar da kuke rayawa shurakaiyar nan Allah ba ya tabbatar da yana da abokan tarayya bane ai ala za'anikum rayawa ku da kuke ina da abokin tarayya ina suke yau wanda har a kansu tushaƙunu kuke rarraba kuke wulaƙanta muminai kuke jayayya kuke kore muminai cewa su ba su da wani amfani tunda ba su da abin bauta na zahiri sai wai Allah kuna ɓata wa musulmi rai a nan a can duniya kuna cewa kuna da abin bauta ku yau ina abin bauta ta ƙara annabi na hukun ilimi waɗanda aka ba ilimi a nan wasu suka ce mala'iku aka ce a annabawa da mummunai dai ba a duniya ba mummuni aka ɓata rai ba mummuni zai ta wace ga mai bauta Allah da Allah kana bauta Allah kana bauta abin da baka san shi ba baka gan shi ba ga abu a nan gida ko kai bauta ana ganin ka suna ta wannan to ranar alkiyama in Allah ya ce ina abokan bauta aka kurtar da su suka ji kunya sai mu'mine su ce inna khizya yawma wasu ala kafiri sai su kalli kalli da rai suka ce yau kunyata da tanadi mummuna ya tabbata gare ku kafirai ba ta naka kuke gaya mana yau ga kun da abin bautar da ba shi ku kuma an ce ina abin bautar da ku bai fito ba wannan ma sai ya musu ciwo su ba a duka
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من
waɗannan da ake magana sai aka na'ata su da sunan rasuli cewa waɗannan da ake magana masu wannan waɗanda za a ƙurantar da su a kunyata su ranar alkiyama a ce ina abokan tarayyar taku ba su iya cewa ga su ba su ko waɗancan da ba magana suke ba to idan an wannan wannan sai Allah ya ce ba ko waɗanne bane ba Allah yana ta tawafa mu mala'ikatu waɗannan masu wannan hali su ne bari ku ji kafin ma a zo lahira da Allah akwai abin da zai faru lokacin da mala'iku za su zo su karɓi ransu zalimi a kusa suna masu zaluntar kansu zalunci mutum zai yi ma a ce ka rasa wanda za ka lalata sai kai kanka ta yaki ɗan adam ya zalunci kansa ta yaya a zalimi ne wani yake zalunta to amma nan su kansu suka zalunta ta yaya mutum yake zalunta kansa shine idan ranka da Allah ya yi dan ya bauta masa ka ɗauke shi ka sashi a bautar wani Allah ka zalunci shi wannan rana to ba kanka kenan ba kuma ba kai ne ran ba dai haka nan mumini da ya zalunci ransa daga barin ɗaukar ilimin da zai san Allah ya zalunci ransa mumini da ya zalunci ransa wajen yi masa famfan haske na sanin Allah ya zalunce shi to amma dai a nan zaluncin da ake nema ake faɗa na babban zalunci na kafiran ake magana sun zalunci kansu ga yin bautar wani Allah Allah shi ya cancanta me zalunci ne zalunci a kalmar larabci aji abu a ba mahallinsa to in suka bauta wa wani Allah ne suka yi Allah ne macancanci da arauta masa sun aje bauta ga wani Allah ai sun aje ta ba a mahallinta to Allah ya ce to waɗannan idan mala'iku sun zo ɗaukar ransu alƙawar salam sai su je ainihin su zubar da makamansu na ka ce ana yaƙi sai a ce wani ɓangare ya sallama ai ya zubar da makamai ke da ya yi taslim ya yi saranda to su waɗannan sun zo mutuwa wai sai su saranda to kai ka san daga jin an yi saranda ai da yaƙi to yaƙi suke da Allah kafin a zo wannan da maganar ɗaukar ran ai yaƙi suke da ruminai yaƙi suke da tafarkin Allah yaƙi suke da annabin Allah ko kuma an zo mutuwar mutuwa ko kuma alƙawar salama ko mun je gaba kamar yaƙi bari ka ji rashin kunya ba sai su ce ma kunna na amaru bin so na mu a bakan mu ba wani mummunan aiki muke ba ko mala'iku suke gaya wa mala'iku sai su ce ne bala ai ku kuka sani فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون ba wani abu mummuna kuke ba eh bala a je a hakan amma Allah shi ya san me kuke yi zai kuma haɗu da ku akan abin da kuke yi fadukun فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ba wani zancen ba mu aikata komai ba Allah ya san abin da kuka aikata ga ma shi ma abin da zai aikata muku yace fadkhulu abwaaba jahannama kawai ku shiga kofofin jahannama masu cin masu cin masu kafirci iri kaza ku shiga ta kaza abwaaba aka ce ba babu saboda haka masu kaza su shiga ta kaza su duk da jahannama ce za a shiga kuma an kun shiga halidi ne fiyanan ne muka tabbatar da kadai da mun mumini ba zai da wani kowa shiga jahannama ku shiga kuna madawama a cikin ta Allah ya ci babi sa masu wa muka kaddirina makoma ta masu girman kai ita ce jahannama tur da ita ba ta yi da ba ta yi ba
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين haka to yanzu mun ji masu aika waɗansu mutane su je su tsaya ƙofofin maka in sun zo tambayar annabi me aka sauko wa annabi nan da ake cewa an an aiko shi sai su ce a sadirin awwalina wannan kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko to ashe shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi ba su zauna ba su ma suna zuwa wasu ƙofofin su kuma in aka ci karo da su su ma wakila lil ladina taqaw akan ce ana cewa ga waɗanda suka ji tsoron Allah ittaqaw shirka ba mu shirkai ba mu mu'mine na Allah kan tagariya su kuma in an haɗu da su aka ce to wai muna da labarin abin da ga wani annabi kan aiko yana kira menene yake cewa me aka sauka masa qalu khaira subhanallah sai suka faɗo ta kalma guda ɗaya wadda ta haɗe aiken annabi daga farkon su aka shi ƙalu khaira tsaya suna cewa yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa sai aka ijazi a wurin kawai alkhairi kawai yake shimfiɗa mana a rayuwar mu ta duniya mu zauna cikin alheri mu je lahira mu zauna cikin alheri za ka ƙaro khaira malaman na hawa ga malaman arabiya a can aka ce ƙalu a saɗirun awwalina aka faɗa da ruku'a ba a saɗira ba nan kuma ƙalu khaira duk ƙalu a gaban ƙalu ƙalu ɗin kuma ne can aka yi ruku'a nan aka yi nasaba mai yasa na farko dai ana son a samu tagayi da amsar waɗancan kafirai da amsar muminai tun a nan a jihar alinka ka san amsa ta bambanta ba magana a yanzu sannan na biyu arabiya ta hukunta haka ita ma abinda aka kaddara qalu huwa ashabul awwalina su wadancan kenan me aka saukar a shi abinda aka saukar din ashabul awwalina mubtada ne labari da aka share mubtadansa nan kuma qalu khairan ay anzala Allah khairan shikenan shi aka saukar na'am to Allah ce lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ina mumini wanda yake gani in ya tsaya ya yi bauta Allah yadda ya kamata duniya za ta masa kawati ƙarya ne shaidan ne yake raya maka haka ko na mutum ko na aljar tsaya yadda Allah ya ce kai ka ji abin da Allah ya ce ya ce lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatan sai ce wala darul akhirati kada magana ce na yace duk wanda ya tsaya yayin mana ihsani inji Allah a wannan gidan duniya wallahi zai ga mai kyau kuma a wannan gidan duniya ba wai ba wai ba wai kaucewa da take sa wai wai a samu abu mai kyau ba idan ka kauce ka samu abu mai kyau ka yi gidan hakuri ne da ka hanya mai kyau za ka samu abu mai kyau ba tare da kaucewa ba amma wanda ya tsaya ya kyakkyawa Allah ce a wannan gidan na duniya fi hazihi ya ce fi duniya wa fi hazihi sai da ya nuna ta ya ce a wannan gidan na duniya sai ya samu asara kyakkyawa watakila watakila ka ce to ai ga malam wani ko kuma ustazu wani daga masallaci sai masallaci sai karatu da ƙwari sai koyar da yara sai kaza sai kaza amma babbaga eh ai wani ka san shi dan raya mutane ruwa yake to Allah ta yi lil ladina hasanu fi hadhihi dunya malama malama yace ko ta yi wani hasana yace kyakkyawan abu to kyakkyawan abu kuwa menene shi kyakkyawa kai ne kake fasara kyakkyawa ba kuɗi kawai idan ka taɓa ganin mai kuɗi yana kuka da idan sa ba a ran sai yana buri ina ma shine wancan ba mai kuɗin ba saboda bala'in da yake ciki baya cikin hasana ko baka taɓa ganin mai mulki yana zaton cewa ina ma ban hau mulkin ba to amma wanda ya bi Allah da kyau Allah na jeho masa wata nutsuwa na farko dai duk abin da ya cancanta yana da bukata Allah ba zai wulakanta shi a kai ba idan kuma bai ba shi wannan abun ba ya ba shi wani abun da ya fi shi wanda sai tsakanin shi da shi ya san me ko kuma ya yi ma bai sani ba shi ɗin bai sani ba an koya masa da kansa amma yana cikin wani abu hasana wanda kyakkyawa ce to anan idan ka ce ai ga shi wannan mutumin daga farkonsa har ƙarshe har ya mutu ba mu ga canji ba a ce eh to ita hasana ɗin a duniya da aka magana gidan lahira ina ne ake aikin da ake samun hasana gidan lahira a duniya ne in ba kai ba a duniya ba ka da shi a lahira to wanda ya yi kyakkyawa a duniya zai samu hasana wadda zai tafi da ita lahira wai kuma zai da inji da wannan ka yi haƙuri ɗin ko talaucin ne ba a yaye maka ba amma Allah ya maka alƙawarin bai hasana rike wannan kana da hasana inda ya kai ihsani Allah ya ce wala daru lakhirati khairun hakika gidan lahira shi ya fi alheri ne wani mai hikima ya fita la khaira fi khairin ba'da hunnar wa la sharra fi sharrin ba'da hurjannat ba wani alheri ko na kuɗi ko na ni'ima ko na sarauta ko na wani abu babu wani alheri a cikin abin da duk ka gama shi bayan sa kuma wuta za ka sannan la sharra ba wani sharri da bawa yake ciki kunci yunwa talauci rashin lafiya dukkan alamun izaya ta tabbata gare ka to babu shi ga wanda kuma bayan wannan sharrin aljanna za shi sai mutum sai ya auna ya gani madarul akhir wala ni'ma darul muttaqi madalla da gidan masu tsoron Allah ita ce me ina wala ni'ma darul muttaqina madalla da gidan masu tsoron Allah ya naka na da menene sai gobe ayar da za ka